أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a wato 20 ga watan rajab shekara ta 1400 da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa Madina, wanda ya daidai da tara ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya. Don ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka, masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar Yantala babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Kuma wannan shi ne darasinmu na hamsin da hudu a cikin suratul baƙara shi ne darasi na hamsin da biyu daidai. Idan ba a manta ba a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da wato ɗari biyu, afon aya ta ɗari biyu da goma sha biyu ko? mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari biyu da goma sha biyu yawan Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da goma sha uku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai da aiki da shi ya kare mu da kawhaɗawa cikin abin da yake kuskure muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora Allah rahma Allah subhanahu wa ta'ala ce kanan nasu ummatan wahida.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya a dunkule a mulmule a wajen imani da Allah dukkaninsu ba su yi saɓani ba cikin kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala mun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya aiko ya turo annabawa to anan kafin ka fassara ce kafin ka ce fa ba'atha Allahu nabiyina sai ka kaddara fahtalifu sai suka yi sabani in gane ko kamar yadda hadisi ya nuna tun daga wato lokacin da annabi Adam alaihi salam Allah ya halicce shi wato mutane suna nan suna bautar Allah shi shi kadai ba su yi sabani ba kun gane ko har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya turo annabi Nuhu alaihi salam suna ta bauta Allah subhanahu wataala ba sa shirka kansu a haɗe yake domin tauhidi shi ke kaɗa kan al'umma shi ke haɗa kan al'umma ba sa saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba za su rikici ba ba za su kashe junansu ba za su zauna lafiya kun gane ko babu abin da ke haɗa kan al'umma irin kalmar la ilaha illallah in dai mutane suka haɗu akan kalmar la ilaha illallah suka cika sharuɗanta ba su saɓa mata ba to za su zauna akan wato haɗin kai da son juna da kare mutuncin juna. Kun gane ko? To bayan sun yi saɓani sai Allah ya ce, Fa ba'atha Allahun nabiyina sai Allah ya turo annabawa zuwa ga waɗannan wato mutane. Mubashirina suna masu bushara, su annabawan nan na Allah suna masu bushara wato ga al'ummomin da aka aiko musu. nan wa ake wa bishara wanda ya aiki na kwarai kuma me za a yi masa bishara shine za a yi masa bishara da aljanna kun gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ya musu wato ya turo annaba suna masu bishara ga duk wanda ya imani da Allah da aljanna wa mudhirin sannan kuma Allah ya sanya wa'annan annabawa suna yin gargadi wa ake wa gargadi shine wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala da zai me za a yi masa gargadi shine da wuta kenan wa munzirina suna masu wato gargadi ga waɗanda suka kafirce ma Allah da cewa in ba ku daina ba za ku shiga wuta wa anzala ma'ahumul kitab Allah bai turo waɗannan annabawa ba haka kawai a sai da ya turo su da littattafai shine wa anzala ma'ahumul kitab sannan sai Allah ya turo waɗannan manzanni wato tare da littattafai wannan littattafan don su dinga kafa hujja da abin da Allah ya turo su da shi. Kunga a nan za mu gane cewa saɓani da aka yi cewa da ya bambancin annabi da manzo, wasu suke cewa annabi shi ne wanda aka turo shi, amma ba babu wani saƙo kawai ya zo a matsayin annabi ko matarsa ba ce ya gaya mata wani saƙo ba, kaga wannan ya saɓawa wato wannan aya. annabawan Allah Allah ya aiko su kuma ya aiko su da saƙo. gane ko? Saƙon nan zai iya zamtowa an ba su littafi mustaƙil, wato littafi nasu na mai zaman kansu. gane ko? A ce an turo wannan annabi da littafinsa ga sunan shi daban. gane ko? Zai iya yiwuwa kuma annabin nan an ce yi aiki da littafin annabin da ya gabace shi. gane ko? amma kowane annabi an turo shi da saƙo ya isar da saƙo wato zuwa ga al'ummar da aka aiko shi zuwa gare ta babu wani annabi da aka ce ya zo ko matarsa kai ya gaya saƙo babu wannan magana kun gane ko ina annabawan Allah su ma kamar yadda aka turo manzanni su isar da saƙo su ma annabawa Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitab kuma ya ce mubashirina wa muzirina kaga ta yaya za a ce mutum ba aiko shi da saƙo ba kuma a ce mai mubashirina eh ai mai bishara dole sai ya zamto ya isar da sako mai gargadi dole sai ya zamto ya isar da mai sakon Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq Allah ya saukar tare da waɗannan annabawa wato littattafai wato da gaskiya li yahkuma bainan nas dan su yi hukunci a tsakanin mutane gane ko don su waɗannan annaba da Allah ya turo da saƙo don su yi hukunci da wannan littattafai da ya saukar a tare da su su yi hukunci tsakanin mutane cikin abin da ne mutane suka yi saɓani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi don su yi hukunci tsakanin mutane cikin abubuwan da suka saba wane ya ce kaza daidai ne wane ya ce kaza ba daidai bane wane ya ce kaza haramun ne wane ya ce kaza halal ne da me za a yi hukunci da littafin da Allah ya saukar idan al'ummar annabi Musa ne za su za a yi musu hukunci da wani littafi eh da annabi Musa eh at-taura idan annabi isa ne fa da injila idan annabi abin nan ne dawud da ne za a yi da zabura idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sai da alqur'ani da sunna Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsan ta'awila idan kuka samu sabani da jayayya tsakaninku da juna me ya kamata ku yi farudduhu ila Allah wa rasul sai ku koma zuwa ga alqur'ani shine koma zuwa ga Allah war rasul da kuma sunna ta manzon Allah shine koma zuwa ga manzon Allah muda wato ba marayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan akwai abin da ake koma ya raba gaddama alqur'ani da sunna shike raba gaddama tsakanin mu'mini tunda Allah ya ce in kuntum tu'minuna billah har in kun kasance ku mu'minai ne masu yin imani da Allah wato da manzon Allah wannan shi ya fi alkhairi gare ku sai ku koma wa Allah da manzo to wannan kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa maktalafa fihi wato mutane ba su yi sabani ba mun gane ko cikin littattafan da aka ba su aka turo musu kun gane ko illal ladina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat sai bayan da Allah subhanahu wata'ala wato ya bayyana musu kun gane ko bayan wato hujjoji bayyanannu na gaskiya sun bayyana gare su sannan suka yi sabani kaga wannan halaka ce kenan sai da gaskiya ta bayyana gare su sai suka yi sabani kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna fatan wato manzo ya zo don su yi wa mushirkai inkari. Mun gane ko? Kanu ya staftihuna alallazi na kafar, ko falamma ja'au ma'arafu bi. Mun gane, Allah ce, lam ya kunin lazi na kafaru min ahalin kitabi, wal mushrikina mun fakki na hatta ta'atiyahumul bayyina. Wannan ita ce illa. Ba su samu saɓani ba su waɗanda lam yakun allazina kafaru min ahli kitab wato waɗanda suka kafirta wato daga cikin ahli kitab ko kuma ba su kasance ba cikin waɗanda suka kafirta daga ahli kitabi wato sun kafirce ma Allah ko sun ki gaskiya sai Allah ya ce ne lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina suka rarrabu hatta ta'tiyahumul bayna har sai da mai gaskiya da hujjoji bayyanannu suka zo musu sannan sai suka raba kenan kaga sun rarrabu ne a bisa sani ba a bisa jahilci haka waɗancan yahudawa da kafirai suke ci da, nasara wato kiristoci na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo kanu yastafihuna ala alladhina kafaru sun kasance suna fatan Allah ya kawo musu agaji da taimako akan waɗannan mushrikai wato a turo annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zama hujja su tsaima da mushrikai hujja amma yayin da manzon falamma ja'ahu ma arafu bi kafaru bi ko a yayin da abinda suka sani ya zo musu sai suka sai suka kafirce to haka su ma waɗannan wa maktalafa alladhina utul kitab ko ba haka ba basu wato basu yi sabanin basu waɗanda aka wa maktalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat basu yi sabani ba su mutane sai bayan da hujjoji bayyanannu suka zo musu kun gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ya ce baghayan bainahum ba dan komai ba sai dan zalunci a tsake tsakanin su kenan da gangan suka yi me zalunci addini mun sha fara shine sanya abu inda bai dace ba komai yasa ba saboda hassada da suke wa manzo sallallahu alaihi wasallam bai fito cikin kabilar yahudawa ba bai fito cikin kabila ta nasara ba sai ya zanto ya fito cikin kabila ta larabawa ba su ba sai suka kafirce masa suka ce ba su yarda da shi ba suka kafirce suka yi sabani shine Allah yake ba mu labari amma me Allah ya fahada Allahu alladhina amanu bimakhtalafu fi sai Allah ya shiryar da waɗanda suka imani cikin abin da suka saba domin in kana da zuciyar kwarai idan an samu saɓani sai Allah ya datar da kai ya haska ma hanya ta daidai wanda ko bai da zuciya mai kyau ba Allah ne a gabansa ba falamma zahu azagha Allahu quluba da gangan ya karkace to Allah ba zai taba bashi damar ya shirya ba saboda gangan yayi amma wanda yake yi saboda Allah yana ci gaba da addu'a sai Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi shine fa'ada Allahu allazina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi idni sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani cikin abin da suka saba na daga gaskiya tare da izinin Allah wato da dacewa Allah da tawfiqin Allah sai Allah ya datar da su wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da waɗanda ya so bisa hanya madaidaiciya wato Allah yana shiryar da wanda ya so bisa hanya ta kwarai wato bisa shiriya Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya. Wannan aya tana da bayanai masu yawa, wanda kuma dole mu tsaya mu yi su don mu gane wato ma'anar ayar da kyau. A nan masu tafsiri muyassar suka ce, kanan nasu jama'atan wahidatan, wato mutane ko jama'atan wahidatan. Wato, kanan nasu jama'atan wahidatan, mutane sun kasance al'umma ce dunkulalliya guda ɗaya, suna kan tauhidi ba su saba ba, kowa yana bauta Allah shi shi kaɗai, in gane ko? Wato, babu wata matsala. Muttafiƙina alal imani billah suna masu haɗuwa akan imani da Allah shi shi kaɗai, sun haɗa kansu cikin imani da Allah. amma daga baya sun makhtalafu sai suka samu saɓani fi dini a cikin addininsu kenan wani ya karkace kuma ya ce nan karkatar da ita ce gaskiya to a nan za a samu matsala kana ka karkace kuma ka ce karkatar nan ita ce gaskiya to ka ba ka so zaman lafiya kun gane ko fa babu Allahun nabiyyi sai Allah ya turo annabawa idan Allah ya turo annabawa me suka zo yi gyara ko ba haka ba da da ba a samu matsala ba shikenan duniya tana ta tafiya to yanzu an samu matsala sai aka turo ma al-muslihun masu gyara ko ba haka ba sune annaba sai Allah ya turo su suna kira zuwa ga addinin Allah suna bushara ga suna mubashirin man ta'a man ata Allah bil janna suna yin bushara ga wanda ya da'a ya biyayya ga Allah da aljanna zai duk wanda ya bi Allah sai a ce to kai faɗan aljanna kun gane ko duk wanda ya bi Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk wanda ya yi wa Allah biyayya ya yi wa manzo Allah biyayya ko kuma duk wanda ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ya yi wa Allah biyayya shi yasa manzo Allah ya ce dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki man ata'ani da kalal janna wa man asani faqad am kamar yadda sahabbai suka ce wa zai ki shiga ya ma'aikin Allah sai ce duk wanda ya min biyayya zai shiga aljanna wanda ya kifa wanda ya ki min biyayya shi yake shiga aljanna wanda ya saba mu shi yake shiga aljanna kun gane ko sannan wa muhadhdhirin man kafara bihi suna yin gargadi ga wanda ya kafirce ma Allah wa asahu kuma ya saba ma Allah anna suna masa gargadi da kakka sake ka mutu akan wannan saban Allah in ka mutu akan haka to wuta Allah ya mana tsari wa anzala ma'ahumul kutub as-samawiyya bil haqq sai Allah ya saukar tare da wannan manzannin littattafan sama kamar yadda muka ce littattafai guda biyar Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana sunayensu ko ba haka ba zabura injila eh at-taura sufi ibrahim al-qur'an ko ba haka ba amma akwai littattafan da Allah bai gaya mana sunayensu ba dole mu imani da su a dunkule mun yi imani yanzu a rarrabe waɗanda aka faɗi sunansu kamar yadda a manzannin ma Allah ya faɗi wasu guda ashirin da biyar cikin ƙur'ani ko ba haka ba annaba da manzanni amma saura duka ba a faɗe su ba ko ba haka ba to su ma za a imani da su to Allah ya saukar wa wani ya saukar tare da annabawa nan littattafai daga sama bil wato da gaskiya dan me liyahkuma bima fiha bainan nas fi makhtalafu fi dan su yi hukunci dangane da abin da ke tsakanin mutane na sabani kun gane ko وما اختلف في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه zulman wa hasada su mutane ba su kasance sun yi saɓani ba cikin wato sifa ta manzo sallallahu alaihi wasallama ko cikin al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallama ta hanyar aiko shi da littafin da aka aiko shi da shi na alkur'ani don zalunci da hasada illallazina a'tahumullahu tawrata kun gane ko sai da suka sai da suka kasance Allah ya ba su littafi sun ga alamu su waɗanda Allah ya ba wa littafi kenan sun san da sifofinsu haka ne abin yake wato hujja ta bayyana gare su Allah ya ambace shi ga yadda yake a cikin attaura da injila amma da yazo sun gane shi wato sai Allah ya garkake su wato suka ƙin imani wa arafu ma fihi min al na fiha min al-hujaj wal ahkam sun san abin da ke cikin at-taura wato na daga abin da yake hujjoji bayyanannu da kuma hukunce hukunce fa waffaqa Allahu al-mu'minin amma duk da haka sai Allah ya datar da wasu daga cikin su kun gane ko ai daga cikin su sun yi imani ko ba haka ba wa min wa min ahli al-kitab ko kuma can da suke cewa afa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun kaga suke yahuda suke zargin yahuda yan uwansa bayan Allah ya yayi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kada kai wato yanzu ka dinga kwadayi cewa su tawo su gane bayan da gangan ne suke duk abin da suke na rashin son su gane da gangan gane ko aka taqma'una an yu'minu laka an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah sun san zancen Allah suna gane shi amma daga ƙarshe wasu daga cikin su sai su ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun sai su dinga cewa yanzu ku in ba sakarkaru ne ku ba kuna zuwa ku dinga gaya mai cewa wannan abubuwan da ke cikin Qur'ani gaskiya ne abin da yazo da shi gaskiya ne akwai shi a cikin littafin at-taura so kuke in an je gaban Allah ya tsayar muku da hujja ya ce ai da gangan kuka kafirce har kenan da gangan suka kafirce in gane ko to shi ne irin wannan to amma daga cikinsu kaga waɗannan da suke waɗannan magana ai kaga su sun dawo sun imani sun yarda to daga cikinsu waɗanda suka imani Allah ya dakatar da su da falalarsa ila tamyizil haqq min al batil dangane da bambance tsakanin ƙarya da gaskiya wa ma'rifatu maktalafu fi da kuma sanin abin da suka sabani a cikinsa dan ka gano matsala ka gano sharrin abin da yake sharri da shi ma wani abu ne na falala Allah ya datar da kai ka gane abin da yake kuskure ne domin babu wata baiwa da Allah yake wa dan adam kamar da ibn qayyim yake cewa irin Allah ya baka kyakkyawar fahimta ka gane abu daidai ka gane wanda yake ba daidai ba kun gane ko to shikenan ana nan a haka kun gane ko wa ma'rifatu maqtilifu fihi maqtilifu fihi wallahu yuwaffiqu man yasha'u min ibadihi ila siratin mustaqim Allah ko na datar da wanda ya so zuwa ga hanyar sa madaidaiciya Allah ka sa muna daga cikin wanda zaka datar zuwa ga hanya madaidaiciya amin to anan ibn kathir ya kawo ruwaya daga ibn jarir al-tabari shaykhul mufassirin kun gane ko shine malamin tafsiri wanda ake malakabi da shekul mufassirin ibn abin nan ibn jarir al-qabr to imam ibn kathir ya kawo asar wanda yake ya inganta daga ibn jarir al-qabri wanda ya kawo shi yace haddathna muhammad bin bashar haddathna abu daud akhbarana hammam an qatada an ikrama an ibn abbas hadisi ne na abdullahi dan abbas da yadda ya fassara wannan aya fassara daga bakin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa shaida da san wato littafin Allah da kuma ya kira shi da habrul umma malamin wannan al'umma to me ibnu abbas ya faɗa dangane da wannan aya mu saurara mu ji ibnu abbas Allah ya ƙara masa dace qal kana baina kana baina nuh wa adam asharata qurun ya kasance tsakanin annaba adam alaihi salam da nuhu alaihi salam akwai karni karni guda goma idan aka ce karni shekara nawa ne karni eh shekara ɗari to karni goma shekara nawa kenan dubu kenan tsakanin annabi adam alaihi salam da annabi nuhu shekara dubu to tsawon shekarun nan dubu gabaki ɗaya mutane suna kan tauhidi ba a saba ba ana kan tsari lafiya lau sai wasu suka zo da barna in gane ko wasu suka shigo da shirka da sauran wato abubuwan da basu dace ba a cikin addini shine ma ibn abbas ya ce kulluhum ala shari'atin min al-haq dukkanin mutane a wannan karni goma shekara dubin suna kan shari'a ta gaskiya amma fahtalafu sai suka samu sabani فبعث الله النبيين مبشرين sai Allah ya aiko da annabawa masu bishara masu gargadi gane ko daga kaji bishara ka san abin kirki akai ko kenan wanda suke kan daidai suke kan tauhidi sai ake musu bishara inda kun tabbata akan wannan abu na kware za ku shiga aljanna wa munziri amma waɗanda ake magargadi an zo an da su akan bata ko ana cewa to ku kiyaye ku shiga taitayinku idan kuka mutu akan wannan hanya wuta za ku tafi domin mu hanya ce ta kafirci wa qala qala wa kadhalika hiya fi qira'ati abdullah shi yasa akwai qira'a ban sani ba ko ba mutawa ina ga ba mutawatira ba daga cikin qira'a ta abdullah da yake karanta ta da kana nasu ummatan wahidatan faqtalafu kenan kalmar faqtalafu shi a qira'ar da yake akwai ta to ko da bata zamto qira'a mutawatira ba ana iya ai tafsiri kun gane ko shi yasa a farkon karatu na ce sai ka kaddara faftalafu sai suka samu sabani suka saba sai Allah ya turo annabawa wannan ruwaya kenan ta Abdullahi wato Ibn Abbas Allah ya masa rahama wannan kun ga kenan kenan da duniya lafiya lau ake zaune ana bautata ma Allah subhanahu wataala sai shedan ya zo ya hada wato husuma tsakanin masu tauhidi suka saba wasu suka zama suka koma shirka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari daban-daban akan wannan tunda mutanen annabi nu sune Allah subhanahu wataala wato yake ba mu labari ku duba annabi nu ya sha wahala kamar yadda na kawo muku shekara dubu ba hamsin shi kansa ya nada sannan kuma a lokacinsa aka samu wato inda suka bijire suka yi ta shirka aka samu wasu bayan Allah da aka dinga bautata musu aka yi bitin-bitin waddan waswa'an wa ya busa wa ya ƙuƙa duka aka dinga daga bitin-bitin ya dinga tuna da su sai aka dinga kuma daga ba aka ce ai mutanen keke ne a dinga roƙar su shine farkon shirka a bankasa Allah ya mana tsari a wannan kenan sannan Imam Ibn Kathir wato a ƙarƙashin wannan aya ya kawo wato wata magana wacce ɗaya daga cikin malaman tafsiri wato shi ma ya kawo ta dangane da Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq faktalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat sai ya ce ai min ba'di ma qamat alaihimul hujaj bayan Allah ya sayan musu da hujjoji amma sai suka saba da gangan da kenan wa ma hamalahum ala zalika ba abin da ya ja su zuwa ga haka illa al-baghi sai zalunci min ba'dihim ala ba'd wato zalunta sashi zuwa ga sashi su karyata ƴan uwansu wato cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko wato annabawa akan sa na gaskiya Allah ya ce fa hadallahu alladhina amanu limaktalafu fihi min al-haqqi bi idhnihi sai Allah ya shiryar da wato waɗanda suka yi saɓani gaskiya da izininsa waɗanda suke da zuciya mai kyau wallahu ya hadi man yasha ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya to anan akwai hadisi na Abi Hurairah Allah ya ƙara masa yadda قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa nahnu akhiruna nahnu al-akhiruna al-awwalun mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne na farko kuma mu ne na ƙarshe mun gane ko yawmal qiyama ranar al-qiyama me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka yace nahnu awwalu awwalun nas dukhulal janna kun ji falalar al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne na farko waɗanda za su shiga aljanna tare da cewa mu ne ƙarshen al'umma wadda Allah ya turo a ban ƙasa ya turo manzo a kan amma daga cikin falalar al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta farko wacce za ta shiga aljanna Allah ya sa mu muna daga ciki amin manzala sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa tare da cewa fa akwai annabawan da suka gabace mu an ba su kuma littafi kafin mu ko ba haka ba wa atainahu min ba'dihim mun ko sai bayan su aka ba mu littafi sannan manzala ce fa hadana Allahu limakhtalafu fihi min alhaq Allah ya shiryar da mu wato cikin abin da aka sassaba na gaskiya Allah ya shiryar da mu wato tauhidi ko ba haka ba yahuda sun ki karɓar gaskiya amma sai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka karɓe ta kun gane ko fa hada al-yawm alladhi ikhtalafa fihi manzo Allah yana magana irin wannan rana ta ran juma'a sai ce wannan rana ta juma'a tana daga cikin ranar da aka yi sabani an yi yahudawa su samu shirya su ɗauke ta su zamto suna ta zamto idi gare su kamar yadda ta zamto idi na sati gare ni duk sati tana maimaituwa ko ba haka ba mu sallar juma'a haka nan nasara an yi da su su yi kokari su dace da wannan rana amma Allah bai shiryar da su ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hadha al-yawm alladhi ikhtalafa fi wannan ranar da nake magana tana cikin ranar da suka saba a cikin ta fahadana Allah ko fahadana lahu sai Allah ya shiryar da mu ita mu musulmai mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya shiryar da mu ita duk a cikin ranaku babu ranar da ta kai ranar juma'a falala a cikin ta ne wato saboda falalarta wato Allah subhanahu wataala yake gafartawa bayansa akwai lokacin da in sun roki Allah ake amsa musu addu'a a cikin ta kuma duk wata halitta banda halittar mutum babu wanda baya cikin razana a ranar juma'a har sai ya ga rana ta fadi amma dan adam babu wanda yake tunawa Allah ya kwantar da hankalinsa cewa ya mance ma ranar ce Allah zai kaddara a tashi alkiyama yana ta harkokinsa ko ba haka ba sai ta zamto ranar ma'idi ta zama ranar ado ranar ziyara ranar ka yi addu'a Allah ya karba amma duk sauran halittu hankalinsu a tashe yake in ba su ga rana ta haɗu ba tunda rana alƙiyama shi kenan ba rana ba za ta haɗu ta gama haɗu ko ba haka ba in ƙiyama ta tsaya shi kenan to sai Allah ya shiryar da mu fannasu lana fihi taba sai mutane suka bi mu dole muka zama mu ne za mu ja mu ne za mu zagaba su biyo mu a baya saboda Allah ya datar da mu ranar juma'a kaga duka wannan falala ce Kun gane ko? Sannan sai ce, Fagadan lil Yahud, gadan lil Yahud, wace rana ce gadan? Gobe ta Yahudawa ce, gobe yaushe? Asabar. Sai aka ba wa Yahudawa ita, sai suka ɗauke ta suke ta shakkiyancin da suke da ita a ranar Asabar. Kun gane ko? Wa ba'da gad lin Nasara, yaushe ne ba'da gad? Eh, ban da gobe ko? wannan hausa ta yi daidai daban da gobe ta fi dacewa da larabci da ka ce jibi gwara ka ce ban da gobe larabcin ya fi daidai da ban da gobe kenan lin nasara kenan ban da gobe jibi kenan lahadi sai nasara suka ɗauke ta suke zuwa ɗakin cocin su su yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana tsari ku kaga dai musulmai sun shiga gaba domin sai an yi juma'a ake yin asabar sannan a yi lahadi ko ba haka ba to duka wannan yana daga cikin wato abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba mu ƙara hadisi guda ko biyu sai mu bar shi haka mu ci gaba da wata aya da Allah ya ce wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari da Muslim wanda ummuna Aisha ta rawaito take cewa wato anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qama min al-layl idan ya tashi da daddare zai yi qiyamul layl zai sallar dare kun gane ko kenan idza qama min al-layl yusalli idan ya tashi da daddare zai yi sallah ya qulu yana cewa Allahumma ya Allah rabba jibril ubangijin mala'ika jibril wa mika'il ubangijin mala'ika mika'il wa israfil ubangijin mala'ika israfil fatiris samawati wal ard wanda ya kage halittar sammai da kasai alimul ghaibi wash shahada wanda yake masanin abin da ke koye ko ba haka ba mai bada shaida akan komai anta tahkumu baina ibadak kai ne kake hukunci tsakanin bayinka fima kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suka yi sabani ihdini ya Allah ka shiryar da ni limakhtulifa fihi min alhaq cikin abin da mutane suka sabani na gaskiya Allah shiryar da ni akan abin da yake min alhaqi bi iznika na daga abin da aka yi sabani shiryar da ni gaskiya daga cikin sa da izininka da ikonka innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim lalle Allah kai ne kake shiryawa wato ga wanda ka so zuwa hanya madaidaici annabi sallallahu alaihi wasallam ne ke wannan wa ya fi dacewa ya karanta ta ni ko kai mu ya kamata mu kar mu dinga karanta ta ko da yaushe mutum ya tashi ya dinga cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada anta tahkum bayna ibadati fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limaktulfa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya kamata mutum ya haddace yana karanta ta da daddare in ya tashi ya mu domin Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yana dokan Allah ya dakar da shi akan hanya madaidaiciya ya shiryar da shi to wane ne min ba da aula mu ne ya kamata mu dinga addu'a kakka rudu da cewa wai kai ka gane addini ka gane musulunci ka samu shiriya ka gane zuwa makaranta kakka rudu da wannan kullun ka dinga marai da cewa Allah ya dakar da kai shiryar da kai wato idan akan shiryar kake sai Allah ya tabbatar da kai idan akwai wasu abu da kake kurakurai sai Allah ya nuna maka wannan abin da kake akai kuskure ne yanzu ka koma zuwa ga abin da yake na daidai. Kun gane ko? Sannan, wato, a wani lokaci yana daga cikin addu'ar da ya kamata mutum ya dinga yi, ya dinga cewa Allahumma arina al-haqqa, ya Allah ka nuna min gaskiya, warzuquna tiba'a, kuma ka azurta ni da bin wannan gaskiya. Wa arina al-batila, ya Allah ka nuna min bata da ƙarya, kun gane ko? Wa arina al-batila batilan, ya Allah ka nuna min ƙarya ita ce ƙarya. ka nuna wannan abin ƙarya ce ba amma ba gane ƙarya ba ce ba warzuqunat tinaba sannan kuma ka azurta ni da nisance ta ita ƙarya wa yake yin wannan kenan Allahumma arinal haqqa Allahumma arinal haqqa haqqan ko warzuqunat tibaa wa arinal batila batilan warzuqunat tinaba mutum ya dinga yawaita wannan abu kai in ba za ka iya yi da larabci ba ka dinga yi da hausa ya Allah ka nuna min gaskiya gaskiya ce ka bani ikon binta ya Allah ka nuna min ƙarya ƙarya ce ka bani ikon guje mata dukka kai ta yin wannan addu'o'i Allahumma ya muqallabal qulub thabbit qulubana ko qalbi kai da mufrad ko kai da jan an fi son dai addu'a in za ka yi ka dinga yi da jama'a sauran musulmi gaba Allah ka shiryar da mu zuwa hanya تفرك مديدتي اللهم الله يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك عند كذا ko cikin suratul fatiha Allah ta ihdinas siratal mustaqim ko ba ka ba ba ce ihdini ba ka shiryar da ni kadai domin addinin musulunci na jama'a mun gane kakka zama ananiyan me san kanka dinga sa sauran al'umma musulmi a cikin addu'a in kana sa sauran al'ummar musulmi a cikin addu'a to kai ma ana sa ran a karbi ta kamar yadda hadisi ya tabbata daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yawa dan uwansa addu'a ta alkhairi a bayan idansa kun gane ko Allah ramma bai sani ba kawai in kai mai addu'a da tsakar dare in tashi to ni kuma mala'iku su ce walaka bi nufi ko walaka nufi au kama qala alaihi salatu wassalam wato kai ma Allah ya maka abin da ka roƙawa ne mala'iku kai kuma su ce Allah kai ma ya baka abin da ka roƙa masa to shi yasa duk mutum ka dinga kar ka zamto wato kai kaɗai kanka ka sani in ka yi addu'a ka sanya ɗan uwa musulmi gaba ki a ciki sai a sa ran kai ma Allah subhanahu wataala ya tausaya maka ya karba maka wannan shine a takaice ayar ta kunshi ta kunshi wato mahimmancin tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala ba da ban an saba ma tauhidi ba da tun aiko annabi nuhu alayhi salam duniya tana nan lafiya lau to sanadiyya aiko annabawa su ta fafata su ta da'awa su ta suka shiga matsala duk dan a tsaida ta Allah subhanahu wata'ala da mutane wasu an fasa musu kai kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje Ta'ifa an masa roci sallallahu alaihi wasallam kun gane ko har yaje ne musu alqunut Allah ka tsine wala da wala da wala Allah ya ce a laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun Allah ya tabbatar da masu laifi ne yace amma al'amarin ba a hannunka yake ba bai na ambatan sunansu sai annabi ya bar ambatan sunansu yana tsine musu domin Allah ya karba akwai wanda Allah ya yi za su musulunta in tsinuwa annabi ta tabbata a kansu ba su musulunta kun gane ko sannan da ya je uhudu aka karya masa haƙuri sallallahu alaihi wasallam shi yasa akwai asar ɗin da na so in karanta mana ko bari daga baya tunda akwai ayar da take da alaƙa da shi kun gane ko almuhim dai annabawa sun shiga cikin matsala kuma kowannen su ya yi iya gugun mai da zai wato dan ya kira al'ummarsa wato su fahimce shi su fahimci abin da yake kiran su zuwa gare shi hanya ce wacce za ta kai su zuwa ga jin daɗi wanda yake tabbatacce shine shiga aljanna amma su kuma suna cutar da su har ƙoƙarin kashe su an yi amma kashe wasu annaba wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq an kashe wasu annaba da yawa ba tare da haƙƙi ba duka ba don komai ba don su suna kira zuwa ga a zo a ba Allah shi shi kaɗai a kaɗai ta Allah da mutum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا نصر الله قريب نعم الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخل الجنة أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم shin kuna tsammani ne ku shiga aljanna haka kawai ba tare da kun sha wahala ba eh Allah subhanahu wataala ya ce walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum abin da ya samu waɗanda suka gabace ku bai same ku ba kawai ku shiga aljanna haka salin alin cikin sauƙi irin abin da ya samu waɗanda suka gabace ku wato ku bai same ku ba na jarabawa na cutarwa a al'amarin ba haka yake ba in gane ko Allah sai ce to ku tsaya ku ji abin da ya safi waɗanda suka gabace ku ya samu waɗanda suka gabace ku Allah ce masatumul ba'sa haƙiƙa wato tsananin talauci ya shafe su an jarrabe su da talauci su ne masu biyayya ga Allah amma kuma ga su cikin talauci waddarra hakanan rashin lafiya ta same su bayan rashin lafiya da talauci Allah ce wa zilzilu an girgiza su matuƙar girgiza sun ji ba daɗi. Kun gane ko? An girgiza su ta hanyar bala'i kala-kala nau'i daga wannan bala'in sai wannan bala'i duk ya same su. Hatta ya ƙular rasu har sai manzo wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da wannan manzo kun gane ko da na wallazina ma'ahu mata suna cewa mata nasrullah yaushe ne nasarar Allah za ta zo ba wai suna ƙaryata nasarar Allah za ta zo ba a'a saboda tsananin da suke ciki da neman nasarar ta zo a kusa kusa ta zo nan da nan isti'jal in ji malaman tafsiri saboda gaggawa suna neman nasarar ta zo da wuri su suke cewa mata nasrullah wai yaushe ne nasarar Allah za ta zo nasarar Allah ki zo mu fita daga cikin wannan bala'i wayannan annaba kenan fa da wayanda suke tare da su su ne suka shiga tsanani har suna cewa mata nasrullah Allah ya ce ala inna nasrullahi qarib ku saurara nasarar Allah a kusa take za ta zo ku dai ku ƙara haƙuri to wannan aya tana nuna maka cewa tunda annabawan Allah da waɗanda suke tare da annabawa an jarrabe su matuƙar jarraba har suka samu tsananin da suna cewa nasara Allah ta kawo ta kawo kai waye kai da ba za a jarrabe ka ba mumini na gaske shi Allah yake jarraba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridu Allah bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya jarrabe shi kenan jarrabawa alama ce ta soyayya Allah wanda Allah fa baya so ko rashin lafiya baya yi wallahi wanda Allah baya so ko rashin lafiya sai Allah ya dauke masa shi ba yadda wata matsala baya hasara ba a bata masa da rai baya tuntube baya rashin lafiya saboda Allah ya tara masa bala'i sai ya je lafiya domin me yasa an mara lafiya ana da lafiya za ku ji muna cewa Allah ya sa kafara ne Allah ya sa zunubin ka ya tafi kun gane ko rashin lafiyar da mutum da yake da jarabar da ake masa muni kamar ana tafiyan masa da zunubin da za a masa a lahira wanda baya da imani Allah ya yi fushi da shi ma baya ma dora masa wata rashin lafiya kun gane ko wanda duk wanda kaga Allah ya masa wannan yana saban Allah kuma shi bai da matsala wallahi ƙarshen fushi da Allah ya da shi kenan irin wannan aya ta zo cikin suratul abin nan suratul ankabut ko Allah subhanahu wataala ya ce alif lam mim ahsiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun bayan Allah ya bude sura da wato harufa wanda ake cewa huruful muqatta'a wanda babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah subhanahu wataala duk da wasu malamai su yi kokarin bayani suka ce irin waɗannan ayoyi suna nuna mu'jiza ta alƙur'ani ku laraba da kuke tinkawan iya magana kuke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani shi ya kirkire shi to alqur'anin nan da alif da lamun da mimun da ya'un da waye duk aka hada aka aka harafan ne to kuma ku hada harafan nan ku kawo irin alqur'ani suka kasa aka ce su kawo koda sura guda suka kasa ko ba haka ba kai ashiru suwar aka ce su kawo tunda sun kasa kawo qur'ani za ka ce su kawo surori guda goma su haɗu da aljanu da mutane da duk wanda yake jin ya kai su haɗu su kawo sura goma duk suka kasa sai Allah ya ce to fa a tubi suratin min kai ku zo da sura ɗaya ko kamar inna a bayna fil kawthar ita ce mafi zama gajeruwar sura a cikin Qur'ani to ku kawo irin ta sun kasa Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal ijara iddat lil kafirin kun gane ko ba za ku iya ba yanzu to kuma har nan gaba ma ba za ku iya in ba ku iya ba yanzu to kuma nan gaba ma ba za ku iya ba to a yanzu ga shawara ku ji tsoron Allah mai wannan wuta wanda yake da wuta makamashin wutan nan su ne duwatsu dutsuna da mutane an tanadi wannan wutar saboda kafirai Allah ya mana tsari to sai Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku shin mutane suna tsammani a bar su haka kawai kun gane ko an ya ƙulu amanna saboda sun ce sun yi imani kaga wannan aya tana fassara waccan wacce muka gama ko ba haka ba am hasibtum an tadkhul jannata an tadkhul jannata shin kuna tsammanin ku shiga aljanna haka kawai dan kun ce kun yi imani to kaga ayar ta fassara ce ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna shin mutane sai a kyale su haka kawai don sun ce sun yi imani ba za a jarrabe su ba an yaqulu amanna wa hum la yuftanun su ba za a zarrabe su ba a'a ba haka yake ba Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun jarrabu waɗanda suka gabace su kun gane ko na'am annabawan Allah shi yasa irin waɗannan ayoyi suna rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko fasbir kama sabara ulil azmi min rusul yi hakuri irin hakurin da kamar yadda waɗanda suke ulil azmi suka yi hakuri daga cikin manzanni annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim annabi Nuh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su ne ulil azmi ba guda biyar dukkan waɗannan an cutar da su annabi Musa alaihi salam ta aka ba za a imani da shi ba ma sai an ga Allah sai ya sai ya nuna musu Allah lan nu'mina laka hatta nara Allah jaha wannan ba cutarwa ba ce ba eh annabi Isa alaihi salam karshe dai sa suke ma sun kashe shi ko ba haka ba suka ce Allah ce wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubbiha lahu duk mutumin da ake ikirarin a kashe shi ka san dai cuta ta kai cuta kafin a zo ga kisa an yi abin da ya aka yi to ka gani annabi nuhu shekara dubu ba hamsin yana ta wa'azi wa ma amana ma'ahu illa qalil karshe har fusata yayi addu'a a kansu la tazar rabbi la tazar alal abdi min al kafirin dayya innaka in tazarhum yudullu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara kaga saboda yayi wa'azin yayi wa'azin ba a shi ba sai wani annabi annabi ibrahim alaihi salam na'am annabi ibrahim alaihi salam karshe dai har jefa shi cikin wuta duk wanda aka jefa wuta mai menene kisa da ƙari ne ya kone kuma ya mutu ko ba haka ba duka saboda da'a to shi yasa Allah yake cewa ka yi haƙuri kamar yadda waɗannan annabawa suka yi haƙuri duka rarrashi ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين امنوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين حقيقه waɗanda suka gabace ka an zarrabe su an fitine su ba don komai Allah ya haka ba saboda Allah ya bayyana da Allah ce fala ya'lamanna Allah ba wai Allah dan bai sani a Allah ya bayyana waɗanda suke imani imani na gaskiya mai imani imani na gaskiya shine duk abin da zai same shi saboda imaninsa ba zai bar imaninsa ba irin imanin su na na sumayya ariyas wanda ku duba abin da aka yi musu a farkon musulunci sun yi imani na sumayya a samo wuta a sa a cikin al'aurarta har sai wutar ta mutu a kashe wuta a cikin al'aurarta wai ta bar musulunci ta bar imani hakan ba zai sa ta canza addini Kun gane ko wannan shine imani na gaskiya. Duk abin da za a ma dan ka ce ka bar musulunci akan azaba ba za ka bari. Wannan shine imani na gaskiya. Kun ga Allah subhanahu wata'ala yana jarraba mutane daidai da imaninsu.
na'am Kai yanzu irin wa'annan jaraba da aka jarraba na farko da shi in yanzu ana jarraba wasu da mutum nawa za su saura cikin musulunci. kai yanzu ba magana jarraba ba ce ba magana a kawo abin duniya a karɓa imanin ne sai da in- mutum a ba a nuna mai kuɗi masu mahaukatan kuɗi sai ya ce ya bar addini ko ba haka ake ba wani ba sai kuɗi ba wani abin da bai taga kara ya karya ba wat- wani abu ne na duniya kaɗan a kwace masa addininsa wallahi sai mu ta addu'a Allah ya mana tsari amin
to don Allah ya bayyana waɗanda suka yi imani na gaskiya wal ya'lamal kadhibin wala ya'lamanna al kadhibin kuma ya bayyana waɗanda suke yin imani imani na ƙarya na'am wanda imanin su ba na gaskiya bane ba waɗannan ayoyi suna da yawa irin waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala wato yana jarraba bayansa don ya tace masu imani na gaskiya da waɗanda ba su da imani na gaskiya hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama imam an-nawawi ya kawo shi a cikin babu sabr a lokacin da tsanani ya tsanani kun gane ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasa hakuri kun gane ko suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka same shi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙan musu Allah ya taimake su kun gane ko ɗan muƙiya sun takura musu shin ba za ka roƙan mana Allah mu samu sauƙi ba ba za ka roƙan mana Allah ya gama mana da su ba matsatsi ya ya shige su suka zo suka samu manzo Allah a Ka'aba a wata inuwa ya tada kai da wani bargo nasu sallallahu alaihi wasallam ta ce ka roƙan mana Allah mu samu sauƙi ka roƙan mana Allah wannan tsanani da muke ciki mu fita daga cikinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su ba za ku yi haƙuri ba ku yi haƙuri waɗanda suka gabace ku an cutar da su fiye da wannan cutarwa da aka yi ku yi haƙuri ku samu fala Allah har Allah ya kawo sauƙi ya ce daga cikin waɗanda suka gabace ku akwai wanda ake sanya zarto a tsakiyar kansa zarto za a ɗora a tsakiyar kan mutum kun san zarto ko wanda ake yankan katako si eh wanda ake yanka katako a sa tsakiyar kai a ta dirza a ta dar har sai an raba mutum biyu bangare ɗaya ya faɗi nan bangare ɗaya ya faɗi nan Zala sallallahu alaihi wasallam ya ce hakan baya sa wannan ya bar addininsa za a zo da mashacin kai kun san mashaci na ƙarfe wannan na ƙarfe sai a soka a jikin mutum tsakanin tsokar shi da ƙashinsa a shace a shace a shato har a katattala naman jikinsa duk dan ya ba addininsa amma ba zai bar addininsa ba wannan fa su ne sahabban da mutanen kirkin da yau waɗansu suke tsinewa suke la'antarsu sun sha wahala sun yi gwagwarmaya sun ba da imanin sun ba da komai nasu saboda addinin ya zo zuwa gare mu mu gane shi an musu duk abin da za a musu an kore su daga gidajensu an fitar da su daga gidajensu an kwace dukiyarsu an kwace musu aure har takunkumi aka sa musu a daina siyar musu a daina siya a daina aura musu a duk komai duk wani wato me ake cewa me aka sa mana wanda aka mana ambargo da aka yi to duk nau'in ambargo an sa musu in gane ko a sanya maka takunkumi na ko'ina an sa musu na ko'ina har da kansu daga cikin su kafirai suka ce abin ya yi yawa da Allah wani ya je ya cire ya ce ya isa kafin a yi hijira zuwa madina sai da aka yi hijira biyu zuwa habashi manzo Allah ya ga abin ya yi tsanani ya ce sahabbai su samu sauki can din ma aka samu shaidanu suka bi suka je za su zuga najashi aka samu Allah ya sa manzo Allah ya tura wanda ya iya magana Ja'far Allah ya bashi hikima wajen zance da aka je ana najashi ya ce sai ya saurare shi Jafar ya magana ya gabatar da abubuwa daban da ba ya karanta masa suratul Maryam sai ga Najashi na zub da hawa saboda ya ji irin issa ta Annabi Isa da Nana Maryam cikin Alqur'ani yadda Qur'ani ya ba su kariya da mutunta da girmama karshe dai Najashi sai da musulmi shi yasa Ibn Hajar al-Asqalani ne littafin Bulughul Maram ya sa shi yace Najashi yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa salatul ghaib na'am kun gane ko to kaga duka wannan bayan an yi jira ta farko zuwa habasha aka ƙara yi sannan fa hamman za Allah shi ma dai ta cikara duk suka ban musu maka suka tafi madina duk wannan saboda jarraba da matsi na kafirai to kai yanzu menene waye matsanta ma ka kai sallah sai ka matsanta ma kanka waye matsanta maka ka bayyana addininka akwai abin da za ka bayyana na addini a ce a Nijar wani zai hana ka akwai shi in dai a matakin farko sallah azumi rukunan musulunci guda biyar ka gaya min abin da ba za ka amma yau sai ana ta wahala ana ta yi maka wato wa'azi kana ma ba ka son ka ji wa'azi kuma ka ce kai musulmi ne kuma a ganka cikin ayyuka na kafirai kana da kai ake gaba-gaba wajen yada abin da yake kai ka ce ƙasa ce ba ta musulmi ‘ya'yan musulmi suna aikata wasu abubuwa Allah ya mana tsari to wannan dai su ne sahabbai a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi haƙuri wallahi tallahi sai Allah ya cika wannan addinin sai ya kai da ka mutum zai taho daga garin Sana'a a ƙasar Yaman zuwa hadarul maut tafiya ce mai nisa shi kadai baya jin tsoron kowa sai Allah sai kuma tarkeci a cikin wato garkensa ya shiga ko ya cinye mai akuya in ba wannan ba ba wani tsoro a tattare da shi ba kafirai sun sun ji tsoro sun gudu ko an kashe su za a yi musulunci ku yi haƙuri ku yi haƙuri duk yadda muke ɓuya kuke ɓuya ana ta takura mana wata ran Allah zai bada yanci ga wannan addini haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rashi sahabbansa Allah subhanahu wataala ya bamu ikon dabbakawa da kwatanta aiki irin nau'in nan bayan Allah mu karasa wannan aya
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
نعم الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون سنة تنبيه كسوس حبي دنگني دا ماذا ينفقون منين ذا سوشيا ngane ko tunda an karanta musu ciyarwa a ayoyin da muka karanta tana da falala ko ba haka ba wa ma anfaqtum min khairin eh wato wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna Allah ya'lamu ko ba haka ba Allah ya san da shi zai kiyaye ba ku ladansa an yi wato sun gane cewa ciyarwa tana da matukar muhimmanci tana da lada to sai suka ce to menene za su ciya kun gane ko sai Allah ya ce kul ka ce da su ma anfaqtum min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi kenan duk abin da kuka ciyar na alkhairi shine abin da ake so kada ka ɗauko matatsan wato abinci ka bayar wanda ba zai ciwu ba ko ya lalace ka ba wa ko matacciyar riga ka ba a duk abin da ka san kana so shi za ka bayar da shi don wato kai ma ka kyautata wa mutum ba sai abin da ba ka so in gane ko min khairin sai Allah ya ce to bayan Allah ya yi bayanin abin da za a ce na alkhairi sai ya ce falil walidain to in za a fara wannan kyautatawa da ciyarwa a fara da iyaye in suna da bukata falil walidain sai a fara da iyaye wal aqrabin da makusanta wanda suke yan uwanka wato ko dai dangin mahaifi ko dangin mahaifiya sannan kuma yan uwanka addini na musulunci saura su ma kana iya ka taimaka musu wal yatama da kuma marayu waɗanda iyayensu suka mutu maza waɗanda kafin su balaga kenan duk yaron da ka san mahaifinsa ya rasu bai balaga ba to ka taimaka masa ka ciyar da shi ka yi masa duk abin da ya kamata wato na kyautatawa wannan abu ne mai kyau yana daga cikin abubuwa da ake neman kusancin a gurin Allah da shi wal masakin Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma da miskinai talakawa da ba su da shi ko kuma koda yana da shi ba zai iya biya masa bukatarsa ba. In gane ko? To shi ma a kyautata masa. Wabin sabil da kuma wanda yake matafi, wanda yake a halin balaguro, shi ma yana da bukatar taimako saboda yanzu ba a gida yake ba, bai da walwala. Wa ma tunfiqu min khairin kuma da duk abin da kuka ciyar na alkhairi wa ma taf'alu afan wa ma taf'alu min khairin kuma duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim to Allah wato fa inna Allah lalle Allah bihi alim dangane da wannan abin da kuka aikata na alkhairi yana sanar da shi kenan ba sai ka irga kun gane ko ba sai kana ta lissafi shi Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab kenan aikin ka na alkhairi ba sai kana kidan ya ba to in ka kidan ya Allah ba zai cuce ka ba wala yadillu misqala zarra kun gane ko Allah baya ba zai yi zalunci ba ba a zalimi ba ne bal ma ninninkawa yake yi in gane ko to kaga duk abin da kai wannan aya gaskiya muka ce za mu mata irin wannan tafsiri na gaggawa ba mu ba ta hakinta ba in muka zo sai mu tashi a kanta na ɗauka lokacin zai ba mu dama mu yi bayanai a kanta tana da bayanai in Allah ya kai mu sai mu yi ta mu yi bayani a kanta sai mu shiga sauran ayoyi abin da muka faɗa na daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh